الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمور الوجود فكتب الله سبحانه وتعالى لذات الأمور أولا المسلم لا يمكن أن أكون لأيك وصفقا shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne sha biyar da watan goma sha biyu shekara ta dubu da goma sha hudu a lissafi miliyaniya shi da gaba da kuma na littafin tajribi tajribi mutum na malam Ahmad ibn Ali al-Makrizi al-Makrizi za mu tashi yau a darasin mu na goma sha tara da makon da ya gabata mun nemi da abin da muka yi a ɗaya makon da ya dace sakamakon bukatar hakan da ta taso da ya ke da ruwa yau kuma za mu tashi inda yake cewa wani ko ba da yi ɗaure da abin da ya gabata a dubbule da hausa da farko dama yana mana magana ne tun daga shafi na sittin a kan cewa shirka iri biyu ce shirka ta farko wadda ke da alaƙa da zaɓin abin bauta da sunayensa da siffofinsa da ayyukan wani suke yake cewa shirka da suke da alaƙa da zaɓin rububiyya da asma'i na biyu kuma yake shirka wajen bautar Allah da mu'amala yake ko da mutum yana gudun da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da abokin tarayya a zafin da sunayen da sifofin ba to amma za ka ga yana yin shirka a babin ibada ibada da mu'amala da cewa Allah shi ne da hakkin Allah ya biya wani wanda ba Allah to waɗannan abubuwa sun shi ne amma shirka ta ta biyu ta biyu na ta ita ce shirka a babin zuriyya ita ce wanda muka gama magana a kanta kuma muka ishara zuwa gare ta a yanzu kuma za mu zama mu sake magana mai kafi a kanta insha Allah ta'ala kuke amma ita ta farko wato shirka da take da alaka da asma'i wa sifat da kuma rububiyya yace nau'i biyu ne da ba na farko ana kuma shirku da akai na biyu kuma shirku tanfiq ita ce dan alƙasan shafi na cikin da zai zai bayani to ke ita ce ita ta ta'abili da ma'anar ta'abili shi ne wakuntarwa da korewa da kin tabbatar da abu ita ita ce mafi muni irin ta fir'auna ya kawo mana kuma abin da fir'auna ya ambata na cewa wa ma rabbul alamin shi ne kimo da cewa bai yarda cewa ma akwai ubangijin halitta na yau mace amana ya gina masa gini mai tsawo don ya lena ta mawai ya gano ubangiji su ce mu ba domin yana da kan annabi musa ƙarya yake yi da yake kuma yana da ubangiji to shi ne sai ke cewa kuma shirka da ta'afiru shi ne shirka ta shafi na kuma da ko da shirka nan da ta'afiru na wato da shirka da kuma wani da kuma kin tabbatar da abin shi ne malam ta'afiru ko wannan abubuwan guda biyu suna da jinkan juna shi ta sai ke kullu mushrikin mu'aqilu duk wanda ya shirka to bai tafi ne ne kuwa ya ɗauki haƙƙin Allah ya bi wanda ba Allah ba to ya wofintar da haƙƙin Allah dangane da ibadar Allah to kullum ya haƙƙi ne duk kuma mai tafi ne wanda bai zama da tabbatar da Allah din ba ko ya wofintar da haƙƙin ko ya daidai to shi ma mai shi duk wani shirka ne idan mutum bai yarda akwai Allah ba bai yarda Allah ne halittu sama da ƙasa ba to idan ya fi duk ya yadda da cewa akwai wani da bai ma halittu nan da bai da Allah yin wannan kuma sun da shirka shi ne abin da ke da da kullu mu'aqqili mushriku wanda dai dan yayin nan na gaba sai ce kuma amma samuwar shirka shi ne lakin ashirk lakin na shirka ko lakin shirka ko ne ya yi da lakin amma lakin shirka da ko babu shirka akan nuni لكن الشرك بيد انت شركه لا يستلزم اصل التاويل من انت مشركه تباليه انما انت اصلا اصل الوجود تبدا تكون ان تثبت samuwar Allah ba domin ba kowane mai bautar gunki ne ya yarda da cewa gunki ne shi ne ubangiji za ka zama in yana bautawa yana bautawa gunki amma kuma sai aikin dukiya ne da na halittun sannan da kasa zai cewa sai ce Allah a cikin da zai zai shirkar da ya yi bisa da cewa ban ɗauke sirrin mushriku mu'imman bil khaliqi shine shirka zai ke tabbatar da akwai mahalicci subhanahu wa sifatihi ya tabbatar da sifofin Allah walakin da sai dai kuma ka same shi mu'abdin ne wofin tarwa ne da mai haƙƙar tauhid ya wofin da ya ke tabbatar da haƙƙin tauhid to nan ka bangaren da mai shirka yake zama mu'abdin ne ina fatan da kuma an zanci wannan to dai ke cewa wa abu shirki asalin shirka dama da kuma ka'idar ta da aka gina shi a kanta yadda yana koma zuwa ga kafiri duk wani shirka to tana asalin ta kafiri ne ya dawo sai su yake wa ko shi kuma kafirin nan kana kafi Allah lau bi hukum asal kana kafi asal kashi kashi guda na farko shi ne in tabbatarwa ita halittar a samun a tabbatar maka da mahalicci al-makhluq shi ne al-makhluq in tabbatarwa halittar nan mahalicci kaga wanda yake da wannan ya tabbatar da akwai abin halitta domin shi ma abin halitta akwai sama akwai ƙasa akwai shi akwai aljiru akwai shi da sauransu amma kuma bai tabbatarwa wannan halittar mahalicci ba wanda shi ne asalin sa in yadda da akwai mahalicci in yadda da Allah shi ne aƙidar waɗanda ake kuma aiki wanda ba su yarda da akwai Allah shi ne da aƙidar musulmi an samu sami ana nufin kan na biyu shi ne da aƙidar sami an kama da ke a sabi filan wokin tadda shi mahalicci wanda ya halitta tambayi da ƙasa da komai da komai a wokin tadda shi a kore masa kamalanta da ta tabbata gare shi yana da kamala cewa ba su da abokin tare yana da kamala cewa ba su da tsari yana da kamala da dukkokin da tabbatattu waɗanda babu na kasu babu kawai a cikin to tabbatar da akwai Allah amma a ji tabbatar maka dukkokin da na kamala yana shi yana a cikin zai zo mana magana a kansa shi abu da mu san yawa shi ne yana nabi asali wannan kuma da na farkon da na biyu sun koma mana magana a kan sunan shirka a bangaren asma'u wasu kan da rububiyya ko na farko sun gane a rububiyya saboda in tabbatar da Allah ce mahalli na biyu kuma sun gane a mutum sunayen Allah da ke kuma in tabbatar da su nau'in tafiye to tafiye na uku shi ne bangaren ibada shi ne tafiye mu'amala da kuma ko kun tabbata mu'amala da Allah a ƙi mu'amala da shi a yadda yake a yi mu'amala da shi shi ne a ƙi ba shi haƙƙin na bauta amma yanzu ala da kafi wato a wasu da Allah daga abinda ya wasu da a kan bawa ya aiki shafi yin abin da cikin tauhidi na daga wato kafin tsarin tauhidi wato wanda duk zai sa wani wanda Allah ba to ya koyi Allah ibadar da ya cancance ta mutum ko waɗannan suka shi da to sai yake wannan hada kuma daga cikin wannan dai abin da muke magana na shirku ta'zir akwai shirku ahlul wahdatin shirkar mutanen yadda suke imani da wujud wujud cewa komai Allah masu aƙida cewa komai Allah ne sama Allah ne kasa Allah ne mutum ma Allah ne aljanna Allah ne kawai duk halittar duk abin da ta gani abu da ya kake gani to masu wannan aƙidar shirkar su da wata iri ce ta ta aƙidar nan ilimi inda za ka tambayi waɗannan ko a cikin na mahalicci za ka ce aiki su da mahalicci da ke a cikin wannan duniyar da muke da saman nan da kasan nan da ɗan adam da aljan da komai da yake rera da suna su ba su da ma'aikaci sun wani a wannan tasiri za su tafi na na farko ne tasirin mafiyar an sani tun da jami'ai ne an jira su sani a ke babu sani to wannan ranar ne da mamaka haka ne duk da ne ne sa da to za mu tafi ne ke wa mutu من من الذين يكذب العالم هو ومنكم بجوانب الشركة ما بدا أفعيله أقول شرك الملائكة شركة ملحدين كركتين الآن يريد بكذب العالم وأن بكذب in ya ce alƙa'ilin a babu aƙida ba maganar ƙauli ake nufi kawai na fadin baki ba al-mu'taqidin ake nufi allazina za'abu ila mazhab kaza shi ne annabi ma'ana waɗanda aqida su ita ce kaza al-mu'taqidin mun magana zuwa mun bidai karkatattu don fassara su haka kai da auta eh amma istilahi ne abin malaman aqida ana nufin waɗanda suka yi ilhadi menene ilhadi na kawo mana makon da ya gabata ta hakan na abdullahi ibn abbas ko wajen fassara fadin Allah na ubuki da yake cewa walillahi al-asma'ul husna wa bi'uhu biha Allah shi ke da ko yana da sunaye mafi kyau don haka ku kira shi da su waɗannan sunaye ma'ana in kun tashi da roƙon Allah sai amfani da waɗannan sunaye ku roƙi Allah ya karimu ya alimu wanda ke son ilimi su ya alimu alimu mai son arzikin su ya rasa su da dukkan mai son wani hutu cikin harkar wani abu su ya fasta ku fasta alayya irin wannan sai an biya ki nufi da amfani da sunayen Allah wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala to ai a ƙarfi Allah ta tsara ta ce wanda wani da wani mai yi da bi asma'i ko kuma da waɗanda suke yi hadi a sunayen Allah muke magana muka kuma asar wani da asma'i da yake fassara in hadin nan sunan malam ibn qayyim a cikin kitabun da bayan ta ce ba sai madan maliki musamman ya yi magana akan wannan ilhadi laifi ne ya kawo mun guda uku da daga cikin da akwai الآن المشركين ينقاس إلى يهودنا فرسا تسير إن يوضع يهودنا قبل بسم الله شو بدأ أن بقى مقر يوضع يوضع بلا إن أباك يلا فيها أبدا أسميك بيوضع الذين يشهدون في أسمائه إن الآن المشركين بتجي يسير إلى يوضع قبل بسم الله تبكي سنتا وسنة اللاتا بسم الله منافع بدلون المنان العزة بدلون العزيز وشنو هنا ذات الدول في أكيد بدون الحديثين جد في أفريقيا سوء خيرا موضوع الحديث أما أنا أبين سوء كما كان في الاتفاق إذا أبين أجل الحديث شيء ذكر أبين بين إن ثبتت دولته أبادل na ɗaya ne kai duk wanda bai tabbatar da ya ga akwai Allah ba gaba ɗaya ma duk wannan kan aikin su to abin da na baya ma sun yanzu kenan kamar da ke gina da yanka daga aiki wani wurin da gini ya ana nufin mutumin da ma bai sa a Allah gana na to akwai kuma in hali na in tabbatar da suna Allah ma ba su da ko sunobin zai kawo mana misali da yan jami'a da gini duk akan wannan babu Allah ta asanta to dai ke domin mushirkul malafi da shi القاتلين وإن بسكي بأجيبة بإيمان إدم الآلة هنا بدأ أقول إدم الآلة لماذا إدم الآلة؟ إعتقاد سوى wannan halittar da muke ganin da sannan ɗin da da san adam da ruwa da bishiyoyi da komai da komai duk dai halittu ba su da farko kamar yadda Allah ba shi da wannan aqida ita ake cewa aqidar al'ala معناه إن العالم قديم أزلي كما أن الله قديم أزلي أي أكثر من قدوم الله فيما يخبر به عن الله لأنه كان الذي ولا بشو مضمن فيه أبعض أقول لك في مضمن الأسماء والصفات أقول أبو هو أخشي كل ذلك ما تمثيل لا بد أن يتبع المكان إذا كان لعل بعض akwai abin da ake cewa babu asmai babu sunayen Allah sunayen Allah Allah ba a sa masa suna sai wanda ya sa wa kansa duk suna na Allah ana faɗar abu kaza suna ne da Allah in Allah din da ya sa wa kansa suna a Qur'an ko kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya sa maka a cikin hadisi da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowa daga cikin halittar Allah kan shi kuma babu abin da ke gudu shi da shi sai wa'ayi haka in aka samu suna daga Qur'ani ko daga bakin manzon Allah kuma sallama to suna suna ne ba a fito da suna ga Allah ta kowa haka a suna ba a istiqaqin su daga wani abu sai dai babu wani shi ne babu sifati babu sifa babu sifofin Allah shi ma tauhidi ne amma ana istifaki yana nan istifaki cirewa to a cire wani abu daga wani abu an yi san a ilimin language akwai abin da masu ilimin language ko ya ilimin yare suke cewa kalma kaza an samo ta ne daga kalma an yi kirayi da zinta daga kalma wani da ake daga istifaki to ana istifakin a ciro sifofin Allah daga sunayen Allah وليس الأمر من لا باء معنى باء شنو سنة يوم ألا بالسكوبي أما أنا في السكوبي فالسنة يوم ألا ومن باب باب الصفات to akwai kuma babu na uku shi ne babin da ake ce ma babun ikhbari an lillahi babun da za mu ba da labari akan Allah ma'ana mu faɗi wani abu dangane da ubangiji subhanahu wa ta'ala ko da ba nasin da muka samu ba a ƙur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi zan ba da misali kun dai gani sunaye ba a cewa Allah yana da suna idan ba shi ya kawo kansa ko haka nan ba a cewa yana da siffa kaza idan ba shi ya kawo kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma babu ikbari babu ka ba da labari akan Allah dangane da Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan malamai suna cewa babu ikbari أوسط من باب الأسماء والصفات وباب الصفات أوسط من باب الأسماء معناه باب بعد العبار من غير الله يا أبو خالد يقول خالد الله سبحانه وتعالى أقول لك ما بشوف menene ba wani lafazi ne da larabci ake kiran abin da ke samar ne almawdu da ko إن الدم فيه أما قلنا مدرسي دم فيه إن الله موجود ألا يدا ينقص ولا يتكلم wanda yake ba haka ba ai ba kuke to amma duk Qur'ani duk hadisan manzo Allah kuma babu inda Allah ya kira kansa da sunan Allah Ungani? Don haka yanzu ba za ka ce daga cikin sunayen Allah akwai almuji ba za ka ce daga cikin sifofin Allah akwai almuji almuji ba amma za ka ce daga cikin abin da za mu ba da labari dangane da Allah a kanka shi za mu ce Allah bai nan domin da zai nemi mai sunaye mai siffofi da zama babu shi kuma ya abin wani ya ce ma babu isbari amilla to babu isbari amilla yana da fadi duk abin da yake kamala ko za ka dangana za a ba da labari dangane da Allah subhanahu wa ta'ala in dai babu da kafa a ciki ta ce Allah kuwa mai adalci da Allah mai kaza ne Allah mai kaza wasu abubuwan da ko da babu su a sunan Allah da sifofi a bada labarin da zaka dangane da Allah zaka ce Allah ko mai kaza ne ai Allah baya mun bai gani ne shi ne babu su ne to abin da yasa ne shi ne cikin wannan babu a ta'atini a wannan babu shi ne idan Allah ya sa wa kansa suna a Qur'ani ko kuma a harshen manzon sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya sa kansa wata sifa ya dangana ma kansa wata sifa a Qur'ani ko kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya dangana wa Allah wata sifa to mutum ne ne iya da da wannan abin da Allah ya dangana wa kansa duk ya yi ta'asiri domin Allah ya ce kaza sai ka ce ba kai ba domin da ba an ta'asiri shine ne na ce tafakara ne da alarabbi nafi shine ma'anar nafi ko da rashin tabbatar da shi duk alamun yana to shi ta yi wato a babu wannan babu na ilimin alam masu fadin ilimin alam zuwa wani na yi magana a babin amma kun je kamar zuwa su ne ɗan falsafa ko waɗanda suke cewa ai duniyar nan da muke ganin ta ba ta da farko wannan kuma ɗan falsafar da waɗancan waɗanda ba musulmi da can na farko ba waɗanda suke abin nan ƴan mutanen Greek masu abinnan falsafa ta helenism ba su ake nufi ana nufin musulmin da suka karɓi wannan falsafa da suka yi kokarin su samar da tauhidi tsakanin wannan falsafar ta mutanen din da kuma abin da suka samu a Qur'ani irin su ibn Sina irin su Abu Nasr al-Farabi irin su al-Kindi irin su ibn Rushd waɗannan su ne manyan manyan waɗanda suka karɓi shi lokaci kuma suka sa mana shi da larabci har ya shigo cikin littattafan musulunci ake so a fassara mana Qur'ani da irin tunanin mutane su kuma masu bautar taurari ne da rana da wata to su a tunaninsu da suka tashi suka ga rana da wata da taurari ba su san lokacin da aka same su ba amma ba wannan kuma shi da kamar yadda mana makon da gabata aqidan mutanen su na ƙarshe ne irin aristotle waɗanda suka riga su lafiya ba su faɗi wannan ra'ayi ba kamar da su ne duk sun bin su ban sun karanta ba ku wanda da cikin su da yake cewa duniyar nan haka aka same ta sun yadda akwai wani ƙarfi da ya samar da ita shi aristotle ne wanda ya cikin wannan harkar da hankali sai su nuna wannan babin cewa ai wannan abin da muke gani kamar yadda taurari suke nuna suke ganin su a sama suna ce kowanne tauraro ubangiji to kuma waɗannan iyayen gidi din suna da nufu da uku za mu zo mu rubuta a kansu shi ne su ƴan falsafa da suka kawo wannan lamari musulmin da suka fassara sai sun ce hukumin nan da nufu ana nufin mala'iku to allolin nan suna da nafsi suna da ruhi spirit mala'ikun nan suna spirit sun suke zuwa da sako zuwa gudu bayan Allah bal sai suka ɗauka ma sauran abubuwa wannan mala'iku su suka halicce su amma gaba ɗaya duniya akwai lokacin da ba ta da wani rancen farko duk haka take gaba ɗaya ta la'akar to a rikotun zai fara faɗin wannan ko su ibn sina da suka zo sun karanta wannan abu sai suka fasa rafi da ranar su suke yadda shi shi ne suka zo suke biya wa mutane cewa duniyar nan da suke gani kadima ce azaliya ce tare take da Allah azalan wa in kana Allah ta'ala taqaddama alayha fil martabati wash sharaf la fi zaman wannan shi ne abu da yake cikin yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya wannan duniyar ne kawai matsayinsa da martabar ta da cewa shi ne ya fi komai amma ba ta bangaren ne a zamani ba a samu zamanin da ba sama da ƙasa ba kamar yadda ba a sami zamanin da ba Allah kun ba wannan abin kun ga duk mutumin da zai karanta alƙur'ani ai zai ji wannan abin ba abin a karɓa ba to ke wannan abin sai ka ce duk saman nan da ƙasan nan tare kake da Allah da abin farkon ba dole shi ake kuma shi da bil'ali kusa da su kun gane ba to wannan cikin mutum da yake da sama da ƙasa da teku tare kake da Allah da farko a cikin nan ya halitta wani to wannan mene ne ai kore halitta ne daga ma'ali wannan ya zama tasiri na zuwa na farkon nan ba su ne ba ne ali mutum ke kuma da to dai ke ce wa abadiyya ma'ana idan al'alam wa abadiyya cewa al'alam a zaurin abadi ma'ana yana nan ba su ɗauka haka nan a tuta shi ne abada nan gaba nan gaba shi ma ba shi ne ma'ana kamar yadda Allah ba shi da ƙarshe to haka wannan duniyar ba ta da ƙarshe a wannan kuma bayan rashin tabbatar da ubangiji a matsayin sa na makamashi akwai kuma rashin yarda da tashin alkiyama ko ba su yarda da cewa lokacin ke zo za a tsare wannan duniyar a koma gaba ko ubangiji a hisabi a mai da mutane kuma ba rayuwar ta aljanna ko wanda yana cewa saman nan haka za ta zauna har abada ba a ɗaukewa mutum da bai yarda da rai tashin alkiyama وكل تعطيل الناس بقية مسلوك أن الثاني أبني أبوكما تعطيل أبن ليس أسباب أركان الإيمان في الإيمان لما نتسل هنا كنا بدي سباب الدولة شيء جلد ربنا وأن الحوادث يقوم في وقت على يوم أبوه في الحوادث بأسل كبعدين شنو بأسل الحوادث بأسل معناه في الحالي بالتلوث cewa nan da asali abubuwa ba su da mustamidatun ila asbabi wa wasabita duk abu da ka gani yana dingine ne da wani sababi da kuma wani wato shamar shi ne wasabit wani abu da ya tsaya a tsakani al-iqtada ijada waɗanda su suka hukunta samuwar abubuwa ba za su kira shi halitta ba wannan lafazin kan martaba ne ba sa kiran abu halitta domin lafazin halitta da suke bi Allahu khaliqu as-samawati wal ard ko Allahu khaliqu kulli shay'in ai aka Allah kuke ba Allah shi ne ma'alikin komai wannan lafazin khaliqu addinin musulunci ne ne mai shi kun gane wannan abu abun masu falsafa musamman falsafa abin da na aristotle su ba su yi da magana kansu ba amma suna magana wani abu da ake ce mai illa al'alaka su zai mai illin wal ma'alum shi ke faɗa illan nan kuma ma'anarsa tawallubi tawallubi shi ne abu ya fito daga jikin wani abu daga nan ne har masu a cikin wani da su yi suka samu za su ina jin kuma ga farko maganar aqidar falsafar India ba sau dai gaba suna jin da mun gano da ta sai sai ya take ita ce wannan tana da alaka da wani da ta bangaren cewa saboda ba ta amfani da lafazin khalq sai dai ta ce illa to sai ta ce Allah subhanahu wa ta'ala duk komai da muka gani daga Allah ne me ma'anar daga Allah ne kamar Allah ne ya haifi sauran abubuwa shi yasa a gurin aƙidar masu wannan indiya falsafar abin da indiya burgiji abin da ke cewa ai allolin nan da suke bautawa halala sun yarda ba su suke halitta akwai Allah da kaje ya halitta amma wani da suke kwatanta shi kamar spider mun san da spider yake wanda ya sa wanda abu nan ta da wannan abubuwan nasa ya su zaka kafa ya ji kuma tattar da sako ya wawa ta su wai kamar yadda zai jawo gare ya da jikinsa ya arba shi a cikin wani bango ya jawo wani gare ya arba a wani yankin na bango a cikin kwana ta daki daga sama ai haka yake a hankali a hankali zai je kawai zai je kawai zai yi gida to haka duk ɗauki ubangiji su haihu wata alai kuma wannan shi ya haifar da wancan tunanin cewa ma'ana kamar duniyar daga Allah ina mutum gane na shi asalin wannan shi magana cikin harkar da sauyi ma har suka ce ko zai zama Allah wanda abu zai zama Allah daga wannan irin abubuwan suka samu daga falsafa ko da inda har abin ya zo musu haka to abin da yake faɗa su masu wannan falsafa suna cewa alhawa duk wani abu farare nan ya kamata in gane me alhawa ne hawa yake hadisi hadis ko ake hadis wani jami'a mai wani abin nan istilahi na malaman filosofi sun raba duniya a kashi biyu akwai ko kwararrun abu a saman mu duk abin da ke saman mu to ɗayan biyu ne abu malaman falsafa akwai abin da yake suke ce ma wajibul wujudi bi nafsi akwai kuma mumkinul wujudi wannan shi ba ya taɓa faɗa ko wajibu wudu shi ne wanda samuwar ka ba ta da alaƙa da samuwar komai shi ne suka ce shi ne ma'alifi wannan ba a gurin ɗan falsafa musulmi ne ke faɗa yau ba sai yi ne suna saboda su sun yadda da Allah sai su ce Allah shi ne wani amma sauran da abin da ba Allah ba su ce masa mumkin ne ma nan mumkin cewa samuwar ka za ta iya yiwuwa za kuma mu iya za iya rasa ku ji abin da ba Allah ba mun yi ake cewa sai aka zo kullum yan ulama ul kalam da suka da suka aka balbare da ilimin falsafa su kuma sai suka raba abin zuwa su akwai qadimi akwai hadisi duk abin da yake qadimi ne shi ne wanda ake cewa wanda muka magana cewa azala ne wanda ba shi da farko duk abin da yake da farko kuma shi ne ake cewa hadisi to hadisin nan don su su ne hawa yanzu bai ma'ana duk abin da ba ka bi ba an samu lokacin da babu shi sannan aka sami domin sun aka ce hadasa da ba aka ce faruwa ko abin da kuma yake ce da faruwa da abin da bai faru ba sai ne faru shi ne shi accident accident abin da da babu sai ne sami aka same shi to shi ne hadisi to ba ka kiran Allah da hadisi sai dai sai maka kafire shi yawa Allah ta kun gani to hawadi suna nufin duk abin da yake fararre ne fararru abubuwa bi a cikin haɓar cikin su suna dogara ne zuwa ga sababi da kuma wasu a tusalaki da suka fito ma'ana ta ne babban ne ba halittar ne ya samar da su ba a tsakiya aka same su nan wani tunani ne na ɗan falsafa addini na halittar nan da duniya da muke gani ba zuwa ga Allah ba sai zuwa ga bayan gashi nan zai kawo mana in gabar ijadaha waɗanda su suka fi kullum da samuwar waɗannan hawaɗuki musamman na waɗannan asbabu wa wasa'id ana kiransu al-usulat wal nufusa abu dan farsafa suna kiran su uku suna kiran su kuma nufus hankula na taɓa ba ku da labari Allah ta yi ba a manta ya san da Allah ya sun manta a maganar cewa waɗannan ɗan falsafa da cikin musulmi da ake sun yadda akwai al-hukumul ashara ba na taɓa samun labarin hukumul ashara ba hankula guda goma kan intila aka ke kiran su suna cewa na farko shi ya halicci guda tara ko kuma kuma ba ba na biyu shi ne ya halicci guda takwas banda kansa na uku ya halicci guda bakwai banda shi na hudu ya halicci guda shida banda shi na biyar ya halicci hudu banda shi haka dai har zuwa waɗannan hukumu sun ce mala'iku ne to al'aqlul fa'al wanda yake shi shi ne ma active intellect shi ne wanda yake aiki sosai ta hannun da ake ganin faruwar abubuwa shi ne wanda ya na ƙarshen shi ne na goma wanda shi ne yake da alaƙa da duniya suka ce shi ne mala'ika jini sauran kuma halittu shi kuma shi ya halittu duniyar nan to wannan ke kawo mutum daga sun mutum da ya ne masa bakin da abin da abu ko wannan ne ne hikima ta addini ne yayi ta addini ne yayi ba ta addini mabudi ne an kai dan shi ma wannan yadda da Allah ne subhanahu wataala a dangana halittar zuwa ga malaiku su ne al-usul wal nufus nufus ana nufin yayi aw hausula kuma su ne da kuma an gano ne da kuma kake da wannan da Allah yamin daga wannan shirkar da ake cewa shirka ta asiri har yanzu wannan shi ke bayani shirkar ta asiri yake bayyana mana daga cikin wannan shirkar ta asiri akwai shirku mu'assiratul asma'i wa sifat shirkar waɗanda suke koyon da tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah kan jami'a kamar ɗan jami'a ɗan jami'a kun san su mun sha magana ko haka ne babu haka jami'a ko mu kada ka kun mu nan ya ya ku gobe dan da amina ana danna na zuwa ga jahal ibn safwan a cikin kuma nan da muke tabbata labar har kuma yin labar ya je ya yi da tsada da wasu mutane an yi an su bari a cikin jin lawo don jikin ka ka dan ki baka dan ka dan da labar ne har kuma dan labar shi ke nan da ke wajen ne shi wannan mutum da yake cikin jahal ibn safwan wanda sakamakon wannan tattaunawar da yi da waɗannan masu falsafar indiya da ake yi ma asumariya sunan ke ma asumariya su kuma ba su yarda da komai da kan abin da zai shiga karkashin abubuwan nan guda biyar wani gudu ce ma sun sarra yawan guda biyar duk abin da ba a ganin da ido ba a jin da kuni ba a ɗanɗana shi da aiki ba a filin da ba a jin da aiki kuma sannan ba a shafarsa da aiki to suka ce babu shi a duniya لكن كده كده بالليل قال لي كده تتواصل ما بين كده صلى كيف أم يجب يجي صلى واحد يبقى وفي ألا يبين ولا بسم الله تعالاتي يجي يدى نفسه كان يجي كان يجي كده ويجي أقل كافة كافة ثلاثي كافة ثلاثي كان يجي كل نفسه بيجي أقل تجي يجي أجي بايا بيجيبوا هنا جميع أخوانا أربعين مدينة صلى ويجي يجي أجابة ويكفر كده في دنجي مدينة موجودة saboda ba su dungurin zahiri ne da ya karatu ba su ba su da malamai da su amma ba mutum ne a lokacin da imanin su saboda jahili ne zai aka to sai ne na sallah kwana arba'in yana binciken ina zai gano ina ko bai ne sai to shi ne san yana tunani yana tunani don mun dama abin da yana cikin sharrin da filosofin ne mai kawo mana a babin da tafi a babin abubuwan da ba binciken su ake alaƙar su da kullum yana lalata mana kar a ce muna tutan gefen sahibi a a gefen da da izini mun ne da hankali ba ya maganar wa'ayi ne maganar da sahibi to ya Allah yake yana da suna yana da sufofi akwai tashin alkiyama mai yake a cikin kabari za mu je bincike yana da alaƙar su a kun gama ilimin masu likitoci ne ko ba haka ba shi ba yake da wasu to ka ba shi a wannan barin da wa'ayi kawai ake yi kai ji an mutum da babu wasu ta iya da malamai a karanta Qur'ani a kawo musamman da Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke da bincike da kaji zai zo mai yake tunani suna yake da mutum ka dan ta tunani a tuno ka za a tuno ka za a tuno ka to ne zai tuno ka ai ko kuna da ruhi a gida ruhi duk dan adam yana da ruhi a ga ruhi ba kamar an bane da za ka daga gani ko ruhi ba zai ba ake ba جنودي بقى بدل جنودي بقى شاكلت أجيب جنودي بقى كأن أتفشى إذ أتفوا جارودي ونادي أما في ما بعد فإذا كان تجنون بيجي بلا جنة إذ أتفوا هذا أقول لديه كان حيث منيا ليس بنوت حيث منيا ممكن أقول له جنة kuna da ruhi a jikin ku kuke muna da ruhi to ina ruhin nan kun ga shi kuke ce a'a kun dandana a'a kun ji da kunni a'a kun shafa a'a to ko ne duk sai guda biyar nan suka ce a'a da su ne ke su da su ne su da su da shi da shi ba ku da ruhi sun ji da ya za ku ba mu da ruhi da shi muna da magana muna tafiya sai ka ji ai kuma sun kasa ka'idar cewa duk abin da ba zai fita ƙarƙashin wannan ka'idar ko san zai ɗaukar guda biyar ka babu shi to a cikin nan ba ku da wani duka shi sai ka da su dai ka da su sai shigo mana kuma cikin musulunci da wani abu ba ko sai ki a to tun da ba haka ne to Allah na ya magana don haka a gurin da aka fara samun wannan zancen cewa alƙur'ani ba magana Allah ne in gano na gaske a to ya za a yi Allah yana magana bayan ku mu gani ba sai ku ne magana alqur'ani magana Allah sai ce Allah ba za a sa masa suna yake da su sai dai kai ka yadda Allah yana nan mutlaqul wujud al-wujud mutlaq in an ce al-wujud mutlaq shine wujudin da babu sifa a sai kai akwai to wujudin ko al-mutlaq din wannan shine ake cewa shine samuwar abin da babu shi sai a kwakwalwa amma kana da misali irin waɗannan akwai abubuwan da yake ai akwai su amma kuma kawai dai muna da magana su ne akan amma a wani ba ma da su kamar ka cewa mutum ila hakurinka hakuri ne ne halitta ce da za a ganta amma akwai hakuri ko babu amma muna kasuwan gurin sa a ka mun farje na to wannan irin abubuwan da ya ga ya siffar da Allah irin wannan kasuwar ce to kaga kenan abun jarum wani irin mutum ne shi shi da shugaban masu tafi domin kuwa ya awo fitar da musulmi an ne ne insha Allah kuma to duk wanda ke ce Allah ba shi da suna ba shi da sifa to wannan abalin harkar ta jahiliya ya ta koka shi ne ahalin da yake ne kare to duk yake kan jahiliya wal qarar wa gulat al-mu'tazila خصوصا من الأرانبة الأرانبة سوى هنا التاريخ الناس اللي بيقروا ذلك كده ما من بدأ من تنسوا أرانبة كما وصل إنديا كان لا تعمل إلا من كان يقول إن أنه في من يتوتر بأكل بجري بجاء السن وياك بعد شيء على بيت إلي إلا أخذت في السن كان يقول لي الدين wannan yana sa Allah ka idan ka ga karin gobe ka ga iya shari'a zai biya maka wani malam wani ya kafa kungiya kaza kuma wani lokaci da suka saba da ɗalibin sa wani wasu ɗalibin juna goma zai bai kafa nasa kungiyar ake ce musu kaza a wajen ake yin sun saba a wurin kaza rana kaza da a gaban wani har suka saba wani yake kaza wani yake bai zama sai aka rasa wani ya ɗaliban da ya ja ɗaliban sa shi da ake kungiya wannan ana ce masa kaza wannan ana ce masa duk wani abubuwan kuma akwai su a tarihi akwai buƙatar mutum ya san su to alƙaramu kan ana dangana shi ne zuwa ga wani mutum ana cikin ana mutum yana cikin maka hamdan turmu shi ne da kenan hamdan turmu wani mutum ne ya ji shi ma irin wani irin ya ba zuwa da karatu to bayan shi kawai da masu da'awar ismailiyya ismailiyya bangaren shi'a akwai wani ake cikin shi'a ismailiyya su ma shi'a ne imamiyya amma kuma na cikin ashiriyya kuma a shari'a su ne yan masu kiwa masu ma yaba imamai guda goma sha yau su ne ake da su a zamanin yanzu ko da wanda na ma akwai amma dai ba su da karfi da ke sa ba a jin in su kiwa shari'a su kuma ba su yarda da imamai goma sha sun tsaya imaman su ya tsaya kan isma'il ibn ja'far kuma da mutum na kuma sun taɓa yi da Allah kuma ko a garin sun min hajji sunna da alif isma'il ibn ja'far dan san ja'far sabi mun san imamai a gurin shi'a daga aliyu radi Allah ta'ala an sai al-hasan sai Hussein sai Ali bin Hussein bin al-Abidin sai kuma Muhammad bin Ali bin al-Baqir sai kuma Ja'far al-Sadiq sai Musa bin Ja'far sai Ali bin Musa sai Muhammad bin Ali sai kuma al-Hasan bin Ali sai kuma Muhammad bin al-Hasan shi ne nabi Musa bin ce masu ta'ashi to a gudun gudun masu isi ne a shari'a ke masu imamai goma sha amma su masu imamai bakwai da suka lissafo har zuwa ga asar sadiq sai suka ce imamin na bakwai ba musa bin ja'far musa bin ja'far shi ne ainihin isi a shari'a suka kai waɗannan kuma su ismailiya sai suke a'a su a wurin su ismaila dan ja'far shi ne imami to sai aka samu kuma matsala sai ismail dan ja'far lalle akwai ja'far kan yana da ɗan kuma ismail yana da ɗaya ba ɗaya ba to wannan ismail ya yi ya ja'far kan mutuwa ya zai zama imami bayan ko sai da mutu baban da su mutu ba a imami sai bayan wani mutu to sai suka ce duk da ya mutu shi ne imami wasu suka ce fakewa ya shi ne ma'a wasu kuma suka ce a'a tun da duk babansa bai mutu ba sai bayan shi ya mutu sai dai a ɗauki imamancin abin da ɗansa Muhammad shi Ismail din yana da ɗa sunansa Muhammad da aka ce to Muhammad ɗan Ismail ibn Ja'far shi ne Ismail to waɗannan da aka ce Ismail a dunkule su aqida su gaba ɗaya kuma su ne sun tsare a cikin musulunci ta kafin ba a Allah gaba ɗaya suka ce sallah ita ce magana kawai kai ta education kai ta tunani kai kaɗai ka tuno girman imamai فجاءت بأسهم الأول هذه هي زيارة القبر الإيماني لا تكون الله هو مثلا أبوك أسيريا حتى أتيت البلاد هو مكتوب أنا في أوضة دروس دروس من أولا أنا في دروس وأكلمت تجاوب من المسلمين في كفر تقول ما أكل ما يتمام لا تدرسوا أكيد أبو لازم ما قال مثلا كلمة ذكري وما تلاقي الإنسان duk waɗannan hanyoyin aka suka zo mutane a kan to wannan tsawon karami ba ce sun taɓa kafa daula ma sosai ta daɗe a ba'arin ba'arin wani yake yi ne da su kafa daula har suka zo wata rana suka yaƙi ka'aba ranar takwas da wata ana aikin hajji shi ma na taɓa kuma labari ana aikin hajji ran takwas da wata suka zo lokacin wani wannan Suleiman al-Jallabi Abu Suleiman al-Jallabi ɗansa ya koyi mulkinsa ya zo ya daura a bakin ka'aba ya ba da umarni mabiyansa suke ta yanka mutane ana jefa su cikin rijiyar zama al'adai da suke ikiramu har ya zauna a kan kofar dakin ka'aba yake shi ne rabbul alamin ya sa aka kwakwale al'ajirin aswad al'ajirin aswad da suke aka ɗan banka da aka tafi shi ba a rai domin sai shekara ashirin da biyu da na wani sarki ya sake kwato shi wani a shekara ta ɗari uku da goma sha tara a gaba ta hijira ba can ba su sai wani lokaci da aka zo aka sake dawo da shi aka mai da alhajar da aka yi goma da kuma har yanzu da cikin aikin sa'a amma waɗannan mutanen su masu yana akidar yana da su asalin su zama suka siyayi addinin musulunci amma sai suka yi tafadduri da su har da shi a duniya mafi jana ne wani suna yan islamiyya to mafiyan wannan hamdan kurmu da suka kafa daula a bahrain suna ake kuma don karami ba suna daga su a filin da su yarda da ubangiji shi ne na halittu ba suna dangana halittar duniya na zuwa ga imanin su ko da ke na kuma yana da yawon zaɓin tafiyin masuri an sami to gulatun mutabila suwa gulatun mutabila su kuma gulatun mutabila ai sun san dai mutabila muna da mutabila su kuma tarihin sa a garin basara ne basara ta iraki zamanin al'asar al-bakri shi wannan tabi'i ne daga cikin malaman sunna manya manyan tabi'ai ɗaliban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da babban majalisi da yake darasi da ɗalibai a garin masallacin garin Basra wata rana aka samu wani mutum yana kuma tawafu ibn Abba shi ne wani ya tambayi shi al'asar al-bakri menene ra'ayinka akan mutumin da ya mutu yana babban laifi kamar da na koshin ke al'adunan zan yi zai ce ai wanda ya mutu yana zai babban laifi na kan jiya da kisan kai da sauransu wanda ya mutu a wannan yanayi a hukuncin ta yana da Allah don tashi da kiyama in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya azabtar da shi sannan ya fito da shi saboda imani domin da bina da zan biya da sauran waɗannan ba kafin su ba to sai ya ku bila ta ce ai mu bai da wannan ko ta ko a tare mukan sai ko ba ne kamar a ce malam asalin bakari yana cikin wannan wuri yana koyarwa sai shi ko ba sai wata abin da yake cikin masallaci sai dai kafa na ga mutum sai kira na ga ɗaliban su ma su rika koya musu wannan aƙidar sabuwar cewa su ba su yarda su suka ce duk mutumin da ya mutu yana nuna yana shan giya yana luwafi yana kaza irin waɗannan manyan manyan zunubai ne to ya fita daga imani amma bai shiga kafirci ba suka ce su ba za su ɗauki hukuncin kawariyawa ba a kun ta kawariyawa su kuma kawariyawa a wurin su duk mutumin da ya mutu yana daga yau daga cikin yanzu na yau ya zama kafi ake yi a wurin kawariyawa su ba su yadda da wannan duk wanda ya fi na ko ya jiya ko ya mutu kawai kafi ne dan haka a wurin su in ya mutu ya je ga Allah kawai ɗan ya gani kuma kafukan fiha a badan haka ne ba zan ta a gaba gudu ganin to su wanda tsawa ne suke kai wannan hukumar zai ya su shi ne a ba yake wani hukunci na kawar jawa ya yi tsanani amma duk da haka su zanta za su sa mutum kafin tsaya ba za su sa mutum a kafin ba to amma duk da haka ba za su ba su masa iman ba za su ba su masa muni ba shi ne kuma sai wani wani abu duka ce masa manzila bainal manzila sai yau shi ne manzila bainal manzila ba to wani matsayi a tsakanin matsayin nan guda biyu matsayin mu imani da matsayin kafin sai suka ce to duk wanda ya mutu yana laifi da ba to hukunci da to sai koma gefe yana da majalisun malam alhassan al-zabri to daga nan ne aka sa musu suna mu'tazila lafazin da ita gana shi ne ka guwari ka ware gaba ka koma gefe da kan farko da sauran jama'a shi ne yake gani don asalin azala shi ne ya fice da koma gefe da sauran jama'a ya koma gefe in ce sai ita gana shi ne ya koma sai ya rabu da daga nan aka samu sunan suna da ta ji to ne ko zuwa ce ne da gulati gulati ana nufin waɗanda suka rike jiya a cikin addinin mu'tazilawa ba wannan kuma wasu mutane ne a cikin mu'tazilawa da suka ce ai Allah subhanahu wa ta'ala bai san bawa zai aikata aikinsa ba sai bawa sai bayan bawan ya aikata duk Allah zai san ko da shi ne gulati kun kuka zuwa da jami'an kaɗa yi babu babu da kaddara su ba su da kaddara ba ya ga Allah za a Allah zai kama mu da laifi kuma gallan ya zama shi ya ba mu dama mu domin su a tsammanin su tun da Allah ya sani to ya Allah ba mu dama ya yi to ya zai ba mu dama mu yi laifi mu yi idan na ayi mu ayi laifi da ayi waɗannan manyan manyan laifuka a aikata su sannan kuma zai mana azaba ranar tashin alkiyama in yi mana azaba bayan shi ya bamu dama mu to ya yi rikin adalci Allah ko ba adalci ba da ba ba azalimi ba ne don haka tun da Allah adalci ne sai mu ce to Allah bai san bawa zai yi mutum bayan bawan kaga da yin tabbatar wa Allah adalci an tabbatar masa ne jahil to wannan kuma ulatu wa ulatu min tabi to kai nan da addinin ne ta addinin ya zo ne ta bangaren cewa ga aiki ya faru ba a tabbatar masa wanda ya samar da shi ba. Ko? Kuma ko kuma kuke abin nan. Aikin bawa an fita shi daga halittar Allah. Kuma domin sun ga hukumin sun ce al-insanu khaliqu af'ali. Dan adam shi ne mai halittar kansa, halittar aikin kansa. Za ka idan mutum ya yi Allah ya zama khaliqu ya tafi alwala ya rasa abinci to shi ya halitta wannan aiki mai don Allah ba Allah ne ya halitta wannan aiki a wurin yau da gulafi su ne wannan gulafi to kaga idan ka yadda da cewa ga wani abu ya faru a cikin mulkin Allah Allah kuma ba shi ya samar da wannan abin ya halitta da shi ba a cikin nan an samu wani abu da ba shi da mahalicci shi ma ta asiru masnu'i ne Allah ta kun gane wannan shi da aqidar gulafi mutum wannan da wannan ya kawo ƙarshen shirka ta ta'adili ya fi kafin mutum da mutum da tabbatar da insha Allah mun mu kai anan sai mu daura ko kada sun gaba insha Allah sai mu kashi nau'i na biyu ya zama sabon mutum ba Allah ne kuma da wannan a menene daure da za a yi yanzu kun fahimci me ake nufi da shirka ta'adili ko shirka ta ta'adili shirka ta in tabbatar wa Allah wani haƙƙi na ba ta ɓangaren ibada ba ba ta ɓangaren ibada ta ɓangaren ne ta ɓangaren rububiyya da asma'u wa ta ɓangaren labaran da ya ba mu akan wanda ya karɓa ya yi mai wanda ya karɓar labarin Allah akan kansa ya yi ta'abili tasirin nan nau'i nau'i ne kuma gwargwadon kungiyoyi wannan ma duk misali ya kawo in gwamnati da suka ce ake sun karkace daga hanya ta dai dukkaninsu akwai sababin da ya sa suka ɓangare shi sa in ka karanta wannan abu za ka ji daɗin mu'amala da kungiyoyin asiri za ka fahimci yadda tafiye da ke kuma da yadda tarihi ne wani abu suke faruwa wannan kankanin sabani zai ya haifar da wata kungiya da wani da wani sun saba a kan kaza shi ke na kuma ya kungiya ta da biki wannan ya riga ta wannan wata la'alla ma kai da kafirta wannan da kafirta wannan wannan kafirta wannan wannan bayan wannan sallah wannan bayan wannan duk wannan sun ba ya kafa suna nan a cikin tarihi musulmi inda bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa wannan al'ummar za ta rarrabu zuwa kuma wata inda a cikin da kuke dukkanin ku a cikin da bayan kuma nan sun yi cancanci shiga wata banda guda ɗaya guda ɗaya ne sai aka tambaye shi wacce ce ɗaya daga cancanci a sa ta auka ba yake wanda kuke kan abin da ni nake son ne da sahabbai za ka ci mutumin da kuke kila to makalkale wa hanyar manzon Allah duk abin da aka ce wannan abin ba a gano shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin karatu wani mutum ne daga baya ya samu shi ko ka san tarihi ko baka san tarihi ko ba ga to wannan mutum ne harkar su da asiri ne kuma sun ga waɗannan abubuwa a mun fahimci da ya ga mana asalin tafsiri kashi uku ما تعطيل المخلوق عن ثانيه تعطيل الثاني عن كماله الثابت له وما أمره أبدا تعطيل في جهل الجزية لما سوزة في كده أتي الله لا يسونا يكون سيكون به في مجال الجنة وهذا من دون مستبيو بيان اليعمية فبتكون متكلمون معتزلة وحيما مؤصلة ومن معتزلة فبتكون هي تكسرون أن الله الله في يد السكوك الله فهو تعطيل ya ce in Allah yana da sunaye amma sifofin yanzu da ke gani har idan aka kawo musu hadisi za su da ke gani annabi sallallahu alaihi ya faɗi magana sai a ji da ke gani saboda su suna da wannan ka'idoji guda biyar nan in abu ya saba musu to shi ke nan ko nawa ya zama ko qur'ani ko aya ta qur'ani ta saba wa ka'idojin su guda biyar sunan za su tsire ka'idojin guda al-tawhid wal-adl wal-manzila bayna al-manzilatayn والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والانقاذ بالوحي شنو في الاجر فاذا زينوا بالسكه فهو قول لا يقبل السنه الادم هنا نجم ادم الامن abin da suke nufi kuma amma shi ne tsaye wa Allah kasa sai Allah bai kaddara mana ko shi ne wannan da kuma muka bada misali cewa da Allah ya nuna miki kaza ai da ba zai azabtar da mu ba to kun ga wannan mene ne shi ma matsala ce ko ne kaddara to da yake kuma abin da suke nufi da shi shi ne kada a tabbatar wa Allah suna ko kuma duk sai Allah a kai shi ba shi wata suka ba wasu ya kawai ne a kai shi daga nan aka samu masu aƙidar ta jihar inda ta kuwa wannan da yake faɗa ai kun ga an an ce maka imani ne imani abun jihar shi ne ka yarda kawai akwai Allah akwai ba shi da suna ba shi da suna shi ta hanyar ne kuma duk wanda ya kuwa da iya wannan imani ne zai shiga aljanna shi yasa ba su yarda da ayyuka ba ayyuka suka ce ba kuma ne suka ce mutum zai iya shiga aljanna ko bai da Allah yanzu ne yake ko ya yarda akwai Allah shike na kai zaman ya yi abin da ya gada ba ya saba wa Allah ba zai aiki ba zai sallah ba zai azumi ba zai aiki haji ba ko ba ke azumi suka ce kawai inda ya san akwai Allah ba ga aljanna wanda ba su ke aiki da wannan zai aiki da tafiya ko da suke wannan da zai to wannan aƙidar ita waɗannan su kuma ainihin ne ita bila suka ɗauko a babin su sifofin Allah ita ce Allah a yadda kawai kai amma ba za a ce yana da sifofi ba shi ne ma'anar sanin sifofi ma'anar al'amur bil ma'ruf kuma wal nahy anil munkar shine duk wanda ya faɗa wa ka'ida kawai a wace shi idan akwai shugaba yana shugaban idan da aka ce shugaban al'umma ya yi zina ko ya yi biya ko ya yi sata ko ya yi abu ya zama kafiri a ya fita da imani bai shiga kafirci ba don haka wajibi a yaƙe shi a ɗaukar da shi sai sa a ɓangaren siyasa suke da alaƙa da a farko duk wannan da bai yi da ake da ilimi mun bai sanna daga kawa ga wanda ɗauko kan wannan shi ma sai duk mutumin da ya saba wa Allah kai kafiri za ka bi san sai da mutum da mutum sai sa sai a yi a kashe shi su suka fara kashe Ali bin Abi Talib Abdurrahman ibn Murdi sunan sa kenan Abdurrahman ibn Malik shi ne take sai da shi shugaba ne a cikin wannan tafiyar ta kawarjawa saboda cewa mu kawai aliyu da zai lam ta ala an tun da ne ya fita a zuwa mutum ne ta kakanta ya za a yi Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah bi ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun in al-hukmu illa lillah ya za a yi aliyu zai zabi mutum ne ya ba su hukunci ai Allah ake ce hukunci duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya kawo kafiri sai su ne suka ga aliyu da bai su tarihi kawar jawa to wannan kuma ma'anar ba al'amur bi ma'ruf kun ga duk suna mu guda uku ai suna ne masu daɗi adalcin Allah da adalci suna ne guda tauhidi ba suna ne guda al'amur bi ma'ruf kuma suna ne guda za ka shi kamar mutu cewa kada ka bari wani ya yaudare ka da sunan kungiyar ko da sunan tafiyar sunan bincike me ya rubuta da kanka me yake kira zuwa gurin menene ake da shi menene a jere da yake da tafiya ta kai to a nan ka gano duka ka ni dan ka da qur'ani da sunna in ya fada ka ruwan ka da shi ko da sunan ka ce ka ka tana da shi kaga ko dan ka ta tauhidi da adalci da amru bil ma'ruf da kuma na kudu shi ne in fadu wahi to fadu wahi kuma abin da ake nufi da shi shine in Allah ya ce duk wanda ya yi za a yi masa kaza to wai zai halatta Allah ya saba abu ke har wajibi ko ko Allah ya ce wajibi ne akan Allah ya bayar hukunci akan azzalimi tunda shi ya faɗi cewa duk mutumin da ya gani to yana da azaba za a masa kala da Allah inna alladhina yaquluna amwalahum wa qama zulman wadanda suke cin dukiyar malayu da zalu ya Allah inna ma yaquluna fi bukurihim nara ayyuka suke ci a cikin su wasa yaslawna sahira kuma sai sun shiga wutar jahannama wannan menene nan ko ne da tsoratarwa da barazana Allah yake mana amma idan mutum ya mutu yana zalunci in zalunci na da bai shirka ba Allah zai ce zaka ta maka in ya so saboda imani ko duk mutumin da ya mutu ba ya shirka to da zai dawo ba ko sai a zartar da shi gurgurdan ya mutu a dawo to amma a gun su mun ga gidawa sun ce ai bai alaka Allah ya ba da aka kuka ce duk wani fada zai shiga wuta to kawai zai shiga wuta kuma zai dawo ma a cikin kalibi da biha abu ya zama mene ne ya jawo ya aka samu irin wannan wallahi na kuma karatu da kuma watsi da hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen fahimtar alqur'ani duk mutumin kuma sai ka har zuwa yau ka kiyaye duk mutumin da a wani gari zai yawo shi kaje da yanda suke kowa ba sun tafi daidai da idan kowa ba kowa ba a daidai yake ba kuma har yanzu ya sa wata abubuwa kar a yi wani sallah wani da zai bi wani kaza da kaza saboda shi ne ya cutar da kanka qur'anin da kanka bai ga hanyar malamai ba to wannan suke jawo kungiyoyin sunan waɗannan gangan da kan duk da ake sababin su shi ne karatu da abin malamai ba mutum ya zai ce wani tafi ya zauna karanta abin da ba kawai ya ɗauka cewa saboda ya ce larabci zai iya fahimta duk maganganun malamai sai zai gina kuma hukunce hukunce akan ɗaliban da ya karanta da dankali shiga ɗaki ya kulle kan bai karanta abu ya yi kuma bai kusa da shi ba wani gun bai kusa ba kawai sai bai ce a shi da aka ce kaza to kaza ne kawai ba wani ba wata magana a duniya ban da wannan ita ce matsalar wanda take da kisa ma da hauka ake cewa a garin sani ne wala ita ce mun kuma mun nan musamman a kiyaye farko farkon mutum bai gama da ake cewa mutumin da bai tafafa ba ko ya kai mutum da abin da yana da hadisi kullum ɗaliban ilimi ai abin da ai kai da kokari ka ra'ayoyin da ka samu in ka yi karatu to ka fara daga cikin ɗayan ka ɗaliban ilimi waɗanda suka fi da karatu ya ce a'a ai kaza ina ka gani a littafi kaza an ba cewa ba haka ake nufi da kaza ne saboda la'alla kun ga littafin da ka mallaka kenan to ba a fito da wani abu ka ɗora a kan al'umma sai ka tabbatar da wannan shi ne ra'ayin nan alhamdulillah yanzu ga shi yana zamanin da ra'ayin ɗalibai cikin kuɗi za ka same shi harkar inda da kuma da muke amfani da shi wajen abubuwan banza da data da sauran su wallahi da mun saka a cikin addini akwai website da duk manyan malamai a duniya yanzu suna da shi malaman jirgi wanda ke kan hanya za ka aikata kaza kuma bayan wani lokaci za ka ga amsa dan ne za ka je da mutane a matsala bayan da fahimci addini yanzu Allah san Allah ku Allah ya kare mu Allah ta tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu kuma hankali Allah ta mu hankula da alimin da ke jirgi na ilimi mu ƙara kullum mu ƙara mu zama mai ilimi amma abin malami kar ka ɗauki ilimi ba abin malami ko kuma karfe ko gawar fadin abin da karfe su ko a karfe kanta a a kai kokari ka haɗu da ɗan uwanka ɗalibin ilimi kuma a tambayi waɗanda suka fito ilimi domin a samu ƙaruwa Allah ta tsara yadda mana al'amura Allah za mu zama lafiya da nasuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa mu dukkan abin da zai dame mu Allah ta mana shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya Allah za mu zama lafiya Allah za mu zama lafiya abubuwan zafin hankalin da Allah za ka fito su Allah kuma ya ba mu haɗin shi da yin da shi da ganin Allah za mu haɗin shi haɗin da za mu samu ne shi da nufin da za mu fito daga wannan yanayi Allah kuma ya rasa mana wannan yanayi duk da mu da cikin ka ya ba mu yanayi yana suwa na kwanciyar hankali da kuma wato ya fi kyau da mu juran mu da su da kuma kan juran mu da kuma sunan lambar Allah sallallahu alaihi wasallam da akhiri da ala alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta